بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce da ta daidai da sha takwas ga watan juma'a al'akhira hijira na da shekara dubu da da da hudu talatin uku daidai da ashirin da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha uku wannan shine kasar na saba'in da bakwai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alfatuwal hamawiyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdul halim ibn taimiyat al-harrani allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba malam ya gama kawo ayoyi da hadisai ya fassara su da fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai waɗanda suka shafi a siffofin Allah maɗaukakin sarki sannan ya kwararo maganganun sahabbai da tabi'ai da kuma ainihin waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa sai kuma ya ɗauki salon kawo maganganu na shugabannin asha'ira da ulama'ul kalam wato waɗanda suke ganin cewa gaskiya a yi ta'awilin waɗannan ayoyi daga zahirinsu zuwa ga abin da ba zahirinsu ne yake nunawa ba wannan shine ainihin asalin ma'anar ta'awili a wurinsu to sai malam yake ɗibo maganganun malaman cewa hatta malaman ku daga ciki an samu waɗanda suka yadda da irin tafarkin da mu muke akai to yana kan ɗibo maganganun malam ibnul juwaini in ba ku manta ba ina fata an gane a yau za mu tashi inda ya ce ƙultu wannan ƙultu ɗin ba ta ibnu taimiyya ba ce ƙultu ɗin ta ibnu juwaini cikin maganganun shi da ake kawowa ne yake cewa waliya alamis sa'il waliya alamis sa'ilu annal garaba min hazal jawab zikiru alfazi a wannan magana ta ibnu taimiyya ce mai tambaya ya sani manufar kawo wannan amsoshi na waɗannan maganganu zikiru alfazi ba'adil a'im ba'adil a'imma allazina naqalu mazhab as-salaf fi hadha al-bab ma'ana ambatan wasu maganganu na wasu limamai waɗanda su ma sun ciro maganganu na malaman mazhabin salaf a ƙarƙashin wannan ayar wato a ƙarƙashin wannan babin wato makasudin bayar da wannan jawabin shine ambatan waɗansu limamai da aka yadda da su waɗanda su ma sun rinka kawo ainihin maganganu da mazhabobin malaman salaf dangane da cewar ayoyi da hadisan da ke siffanta Allah a gudanar da su yadda suke walaisa kullu man zakarana shay'an min qawlihi min al-mutakallimin wa ghayrihim yaqulu bi jami'i ma naquluhu sai dai ibnu taimiyya ya ce amma fa ba dukkanin waɗanda muka faɗi daga cikin malaman ilmul kalam da waɗansunsu ma waɗanda muka kawo maganganunsu suke faɗin maganganu irin maganganun da muke faɗi ba abin da ake so ka gane da aka kawo magana ibn juwaini ba killani karka ɗauka cewa tun da anan sun dace da mazhabin salaf to karka ɗauka kuma a ko'ina ma suna dacewa da mazhabin salaf ne a'a anan dai sun dace na fata an gane shine ce ya qulu bi jami'i ma naquluhu fi hadha wa ghairihi ba za ka ce wai duk abin da muke faɗi dangane da waɗannan mas'aloli na sifat da kuma wasu mas'aloli waɗanda ba waɗannan ba ma gaba ɗaya sai ka ce ainihin wato dukkan mu da su mun yi daidai walakin al-haqqa sai dai gaskiya yi ƙubalu min kulli man takallama bihi wanda di ya faɗi gaskiya to ana ainihin ɗaukar ita gaskiyar to ɗaukar ita gaskiyar ba ta nuna kuma an ɗauki duk abin da yake a kai ɗaukar gaskiyar shi da aka yi a nan ba ta nuna kuma duk abin da ya faɗi gaskiya ne sai a ɗauka a nan ga wani ta'aliki da ibnu shi professor tuwaijire ya ce wasa baka kalamun shekhul islami kariban akwai wata magana ta ibn taymiya nan kusa da ta gabata haythu aba ala kathirin min mutaakhir al-ash'ira a inda ibn taymiya ya aibanta da yawa daga cikin ainihin wato waɗanda suka zo baya-baya daga cikin masu bin aqida ash'ariyanci alladhina lam yaqbalu al-haqqa an a'immatihim waɗanda suka ki karban gaskiyar da ta zo daga limamansu ma'ana ba da jimawa ba mun yi wani karatu a baya a inda ibnu taimiyya yake cewa abin mamaki gashi an samu malamai daga cikin asha'ira da ulama'ul kalam sun faɗi fatawa irin fatawar malaman salaf amma sai aka samu kuma wasu masu yawa daga cikin ainihin wato al'asha'ira sai suka ƙi ɗaukar maganganun da waɗannan malaman nasu suka faɗi washabbahahum fi hadhihi nahiya bil yahud a wannan nahiyar sai ibnu taymiya ya kamanta su da yahudawa alladhina lam yaqbalu al-haqqa min kutubihim wadanda suka ki karban gaskiya da tazo daga littafin su wala min kutubi ghairihim kuma suka ki karbe gaskiyar da tazo daga ainihin littafan wadansu su abinda wannan ta'liqin yake nufi shine wadannan ulama'ul kalam sun yi maganganu waɗanda suka dace da malaman salaf to yanzu in kaga wani ash'ari ka ce mishi zo ga magana mu da muke faɗi ga ta wani limamin ku yayi sai ki ɗauka gobe kuma sai ka ji yana zaɓaɓɓaka akan wannan limamin cewa shi shi yake bi na buga muku misalai da yawa irin wannan a nan ƙasar ga sunan haka za ka ga mutum ya zo ya ce ai mu wallahi tallahi sai mazhabin malikiya idan ka zo ka ce mishi mazhabin imamu malik imamun mazhabin za ka bi sai ce e sai a ce runguma hannu sai ce a ai kuma wannan gaskiya saboda Allah itimadi ne a sallah dogaro ne sai kuma ya tsalle idan ya sake ɗauko wata magana ka sake ce mishi ai a cikin mazhabin malikiya ma an ce kaza sai ka ga wato kenan a cikin mazhabin ko a cikin wannan aƙidar ko a cikin wannan maslakin kadai yana bin abin da ya dace da son zuciyar shi ne amma duk abin da ba inda ya rufe ido mazhabin yake bi to ai mazhabin ya ce kaza mazhabin ya ce kaza ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to bayan da ibnu taymiya ya kawo cewa ita gaskiya ana karbanta daga duk wanda ya fade ta sai ce kana mu'adh ibn jabal yaqulu fi kalamihi al-mashhur anhu mu'adh dan jabal ya kasance yana fadi a cikin wata magana wadda yake ta shahara daga gare shi allazi rawahu abu dauda fi sunanihi wadda abu dauda ya ruwaito ta a cikin littafin shi mai suna as-sunan wato littafin sunan iqbalul haqqa min kulli man jaa bihi ku karbi gaskiya daga duk wanda ya zo muku da ita gaskiyar wa in kana kafiran aw qala fajiran koda wannan da ya faɗi magana kafiri ne ko kuma koda wanda ya faɗe ta fajiri ne wahzaru zaigatal hakim amma ku yi taka tsantsan game da ainihin kaucewa taggwani ko ƙwararren malami in ya kauce to ku yi taka tsantsan qalu sai suka ce da shi almajiran shi kenan kaifa na'lamu anna al-kafira yaqulu al-haqqa ya zamu mu gane cewa kafiri yana faɗin gaskiya qala sai ya ce inna alal haqqi nuran ai gaskiya tana da haske a kanta da ka ganta za ka iya gane ta jama'a kun ji wannan magana ko to gashi nan yace au kalaman haza ma'anahu ko kuma ya faɗi wata magana dai shi mu'azu din wadda wannan ma'ana ita ce ma'anar su daya gashi malam professor a ƙasa yace wal asar kama fi sunan abi dauda yadda asarin ya zo cikin sunan abi dauda juz'i na biyar shafi na 17 zuwa na 18 lamba ta 4611 kitabus sunna باب لزوم السنة عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني عائذ الله أخبره ابن شهاب يتي أبو إدريس الخولاني وانده يكد سونا عائذ الله يا بي وشي ابن شهاب لاباري يتي أن يزيد ابن عميرة يزيد أن عميرة با أميرة با أميرة أميرة جنبيا قو سرونيا أما عميرة عميرة رايية وكان من أصحاب معاذ بن جبل شي يزيد دان أميرا يا كسانشي cikin almajiran Mu'az dan Jabal akhbarahu shi ya bada labari ga Aiz Allah qala yace kana la yajlisu majlisan Mu'az dan Jabal sahabi bai taba zama wani wuri lizikir domin yin wa'azi ko zikiri ba hina yajlisu illa qala duk sanda ya zauna wurin wani majalisi na wa'azi sai ya ainihin faɗi wannan magana da zaran ya zauna sai ce Allahu hakamun Allah shine gwani qastun Allah shine adli halakal murtabun masu shakka sun halaka faqala mu'adh ibn jabal yawman to wata ran da yazo shi mu'adh dan jabal bayan da ya faɗi wannan magana kuma sai ya ce inna inna min wara'ikum fitan fitanan lallai bayan ku bayan rayuwarku akwai ainihin wasu fitintunu yaksuru fi halmal wanda dukiya za ta yawaitu a wannan lokaci wa yuftahu fi halqur'an sannan za a ainihin yi wa alqur'ani budi qur'ani zai samu daraja hatta ya akhudhahu almu'min wal munafiqin wal munafiq hatta mumini da munafiki za a samu sun haddace qur'ani wal rajul wal mar'a namiji da mace kowa zai haddace alqur'ani والصغير والكبير karami da babba da za su haddace alkur'ani wal abdu wal hur yaro da bawa ai bawa da ainihin da duk za su haddace alkur'ani yushiku qa'ilun a lokacin dab ake yushiku eh fayushaku qa'ilun an yaqula to a lokacin ne za a kusan samun wanda zai ce malin nasi la yattabi'uni me yasa ne ina ta wa'azi ina ta karatu mutane sun ibina wa qad qara'atu alqur'ana gashi na haddace alqur'ani ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi lahum ghayrahu ba fa za su bi ni ba sai na kirkiro musu wani abu wanda ba qur'ani ba sai mu'az ya tsaya yace fa iyyakum wa mabtada'a to a lokacin da wannan malami zai rabu da qur'anin ya kirkiro wani abu to ku kauce wa abin da ya kirkiro ina gargadinku fa inna mabtada'a balala domin abin da ya kirkiro din bata ne kun gani abin da ya kirkiro din ne batan qur'anin fa yana nan a qur'anin dan haka duk sanda kuka tashi za ku yi musu raddi in suka ce kun ce zikiri bid'a ne kar ku ce eh zikirin bid'a ne an faɗa sai ku ce a'a zikiri ƙur'ani da hadisi ya faɗe shi amma salatul fati dai bid'a ce ina fata an gane ai an zo ana karatun alƙur'ani sun ce ana yin bid'a zai wuce a'a karatun alƙur'ani daidai ne amma abin da kuka kirkiro kuka hada da ƙur'anin shine bid'a sai ce wa uhazzirukum zaigatal hakim ina gargadin ku game da kaucewar ƙwararren malami فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم سبو ده شيطاني كم فدي كلمة بطا أحرشا غني مالمي وقد يقول المنافق كلمة الحق كما أكا إيا سام منافق إيا فدما غنى ده تكي دي دي تي. قال قلت لمعاذ wannan almajiri mai suna yazidu dan amira ice sai na ce wa malami na mu'az ma yudrini rahimakallah algafata malam ta yaya ni dinnan zan iya gane cewa annal hakima kad yaqulu kalimatar dalala ta yaya zan iya gane cewa gwani ko ƙwararren malami yakan faɗi kalma ta ɓata ce wa annal munafiqa kad yaqulu kalimatal haqq a matsayina na almajiri kuma ta yaya zan gane cewa munafiki yakan faɗi kalmar da take daidai ce qala bala malami na mu'aza yace kwarai da gaske zaka iya ganewa ijtanib min kulli kalamil hakim اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه duk wani gwani duk wani ƙwararren malami yadda za ka iya gane muguwar magana cikin maganganun shi maganar da za ka ji ta shahara har ana cewa oh wannan kuma wacce irin magana ce wala yusni ka zalika anhu amma wannan ba zai kawar da kai daga gare shi ba ma'ana yana nan a matsayin malami da ya faɗi wannan magana ita maganar da ya zo ya faɗe ta har gata ta zo ta shahara ana ta kewaya ta ana ta magana a kanta ana mamakin wannan kuma wace irin magana ce wane ya faɗi gashi an saba jin ya saba faɗin maganganun da suke daidai ne to wannan maganar ita ce maganar bata wadda take fitowa a bakin malami ƙwararre amma ta shaidani ce sai ce wala yusnika zalika anhu amma kada wannan ya raba ka da shi karka ce daga ran nan baka bashi a ka ci gaba da mu'amala da shi sai ce fa innahu la'allahu an yuraji'a domin shi din nan mai yiwa ya dawo ya waiwayi wannan kalma yazo ya janye ta ko ya gyara ta an gane talaqqal haqqa idza sami'tahu ita kuwa gaskiya ka karbe ta da zaran ka ji ta ma'ana yanzu yana fassara mai ya za a yi a gane munafiki kuma ya faɗi gaskiya ka karɓe ta in ka ji ta fa inna alal haqqi nuran domin akwai haske akan gaskiya wannan yana daga cikin maganganun da nake cewa za mu zauna mu tattauna malaman ahli sunna su ne kawai suka daidaita maganganun da ke fitowa daga wuraren yan bid'a idan har magana ta fito daga dan bid'a an fahimta idan adalci idan daidai ce sai su tabbatar idan ba daidai ba ce sai su watsi da ita sannan malaman ahlus sunna idan malamin sunna yayi magana idan magana daidai ce suna iya gane ta dan suna da ma'aunai idan magana ba daidai ba ce sai su watsi da maganar amma shi ba sa watsi da shi yana daga abubuwan da ba a fahimta ba ke da dama sai mutane sai suka ɗauki manhaji alkhawariji malami ne masani ya faɗi magana ko ya aikata abin da ba daidai ba wannan ya hukunta a watsi da shi eh to haka manhajin khawariji amma ita magana a yi watsi da ita shi kuma ana nan ana tare da shi kaji mu'azu ya ce mai yiwa ya dawo ya waiwayi maganar ya waiwayi maganar sai ya watsi da ita ko kuma ainihin ya gyara ta ina fata an gane al-imam al-hakim ya rawaito wannan a cikin littafin shi al-mustadrak sai yake cewa amma akwai dan ikhtilafi akwai sabanin yadda kaji lafazin dan kadan na fata an gane to sa'annan ya kawo haka nan ibnu abi shayba haka nan ajurri haka allalika'i haka abu nu'aymin haka ibnu batta a cikin littafin al-ibana al-imam al-fasawi a cikin littafin al-ma'rifa wa tarikh haka baihaqi a cikin al-madkhal ila sunan al-kubra haka nan firyabi a cikin littafin sifatul munafiqina sifatun nifaq wa zammil munafiqin duk ga sunan waɗannan malamai su suka ruwaito wannan magana ibnu iyaka dama ibnu taymiya ya kawo magana ne dan ya daure magana shi da cewa duk inda ka ji gaskiya ka bi duk inda aka waye gari kuma ka ji maganar da take banna ce fa to ka ainihin batta ina fata an gani to sai ya ce wa amma taqriru zalika bid dalil to amma tabbatar da irin waɗannan maganganu ta hanyar dalili wa imatsatu ma ya arudu shuba da kuma kawar da shubuhohin da suke bujiro wa ire-iren waɗannan maganganun wa tahqiqu al'amri ala wajihin ya khulusu ilal kalbi ma ya burudu bihi min yaƙin da kuma ƙoƙarin ainihin wato tantance al'amarin a bisa fuskar da za a tsamo wa gaskiya shi za a tsamo wa zuciya shi yadda zuciya za ta sanyayu ta bi saboda yaƙini ne wa yaqifu ala mawaqifa ara al-ibadi fi hadhihi al-mahami ko fi hadhihi al-mahamihi tashi a ƙasa yake ishara cewa al-mahamihu jam'u mahmahu wal mahmahu al-mafaza al-ba'ida ƙasa wadda take tsandauri ce amma mai nisa ardun mahamihi ai ba'ida ina fata an gane yake cewa waya kifu ala mawaqifa ara'i al'ibadi fi hadhihi al-mahami da kuma ainihin wato iya tsayawa a bisa matsayai na ra'ayoyin bayi waɗanda a irin wannan fako wanda yake mai nisa fama tattasi'u lahu hadhihi al-fatwa to wannan littafin na fatwal hamawiyya ba zai iya dauke shi ba wato yanzu ku natsu da kyau don ku fahimci wannan gabar can ya kawo cewa dalilinmu na kawo maganganun malaman ilmul kalam waɗanda suka yi daidai da maganganun mazhabin salaf shine saboda gaskiya duk inda ka ji ta kabi kun ji wannan ko to sai kuma ya ce to amma iya tabbatar da waɗannan maganganun nasu da suke kawowa da dalilai kuma da iya kawar da duk wata shubuha wadda take iya bujurowa wannan maganar da kuma tantance al'amarin da tace shi yadda zuciya za ta karba ta yaƙinantu da shi sa'annan kuma da tsayawa akan ainihin wato matsayai na ra'ayoyin da su bayin Allah suke a kai dangane da irin wannan matsala wadda take mai wahala sai ce to wannan fatawa ba za ta iya ɗauka ba maganar ita ce yanzu ba ibn al-juwaini yayi waccan maganar ba ba wancan malami wane ne yake da suna ba qillani yayi waɗannan maganganun ba su maganganun da ka gansa haka suna da sauki to amma kuma inda za a ce ba qillani ya bi kowace magana ya iya tantance ta ko yadda zuciyarka za ta ɗauka kai salafi ko to kuma an shiga wani fako mai wahalar kaiwa idan dan bid'a ya faɗi gaskiya bari faɗa muku da yaran da za ku gane in dan bid'a ya faɗi gaskiya a dunkule ka ji ka ta ko to tsaya a haka in ka ce ya yi bayanin dalilan da za su tabbatar da ita in ya zo bayanin kuma sai ya rusa domin wata gada ce da ba zai iya haurawa ba saboda in ya ce zai biya tabbatar da ita to zai saka kanshi a cikin wasu abubuwa wanda za su warware mishi wasu abubuwan ta gefe amma a jimillance za ka ji ya yi magana wadda in ka ɗauki maganar sai ka je ka yi amfani da ita shi yasa za ka gaso da dama sai mabiyansu sai su ce ai ko da ya faɗi haka amma abin da ku kuke nufi ba shi yake nufi ba saboda da za a je a same shi kuma sai ka ji ya warware magana ka manta wancan shashashan abu jabbaru duk waɗannan maganganun da yi da aka ji aka bincike shi kuma kawai sai ce ai wai yan tijaniya sun bata mai rai ne shi ran shi ya bace haka yake kaji dan iska shikenan kaga ba addini yake ba kenan dan club ne ka kawai an bata mishi rai ne shikenan kenan gobe za a ganshi tare da su kuma suna yin wannan abin to shine malam yake cewa to dan gane da tabbatar da waɗannan abubuwan to wannan wani fako ne wanda yake mai tsauri wanda wannan littafin ba zai iya daukar ai waɗannan bayanan ba amma sai ce wa qad katabtu shay'an min zalika qabla hadha akwai abin da na taba rubutawa kafin wannan lokacin to kun ga irin waɗannan maganganun da ibnu taymiya yake ishara ko sune wata ran kana nan kana karatun fatwal hamawiyya ai fatawal kubra sai kai karo da su domin ita fatawal kubra ta ibnu taymiya wata magana fa shafi ɗaya ce sai a kawo sai a dubi kawai akan menene akan zakka ne sai a dubi ɓangaren da ake tattara fatoyin shi na zakka kawai sai a sata ƙoƙarin dai kada fatoyin su ɓata malam alƙasim ko malam abdulrahman alƙasim da ɗan shi muhammad suka zauna suka yi wa musulunci wannan hidimar duk inda fatawa kaza take sai su ga akan kaza ne eh to a rubuta ta a sa ta anan shi yasa wasu malamai suke ganin ma akwai bukata a yi ta hazibinta wato a tsaya a tace ta domin wasu maganganun maimaitawa ne amma ni ban da wannan ra'ayin ko kwada domin ko da maimaitawa ne ba ita fatawacce da haruffanta ya maimaita ba fatawa ce ya yi sai daga baya aka sake kawo irinta sai sake maimaita ta da ya sake maimaita ta sai ma'anar sai ta zama ɗaya da waccan waccan aka sa nan wannan aka sa nan kalmomin ibnu taimiyya suna da haske a cikinsu ban goyi bayan ni saboda wannan da wannan ma'ana ɗaya suke ɗauke da shi ba a'a in dai ibnu taimiyya ne zaka ga wata rana akwai idda wannan za ta biya buƙatar da waccan ba za ta biya buƙatar ba saboda salon lafuzza don haka yadda take ɗin nan a batta a haka to sai aka yi masu wasu ayyuka akwai wani malami da ya takhrijin hadisan cikinta juz'i guda yanzu sai aka fitar da wani takhriji nata a cikin mujalladi biyar ko shida to kawai abin da littafin yake bukata kenan amma littafin baya bukata a ce a zabge shi to ire-iren waɗannan abubuwan ne ibnu taymiya yake cewa ya taɓa yin wani rubutu game da haka to da zaka je ka zauna jama'a ka matsa zaka iya gano wannan rubutun a cikin fatwal kubra an fahimta zaka ga inda ibnu taymiya ya taɓa ɗauko maganganun malamai da ake ɗaukowa na asha'ira da na mutakallima da maturdiyin da suke daidai da malaman salaf waɗannan maganganun in aka ce su tabbatar da su da dalili to abin zai musu wahala to sai ka ji ya balle da sharhi ina ma'anar wahalar sai ka ji ya fara ka dalilai su ne irin yadda yake cewa sannan kuma sai yake cewa wa khatabtu bi ba'd zalika ba'd man yujalisuna sannan kuma na taɓa tattaunawa dangane da irin wannan maganganun da wasu daga cikin almajirai da suke zuwa suna zama tare da mu wa rubama aktubu insha Allah fi zalika ma yahsulu al-maqsud bihi yace to me yiwa in Allah ya so kuma zan rubuta a nan gaba kenan abinda ainihin zai iya tabbatar da abinda ake neman a samu game da haka ya raba abubuwan uku kenan yace ya taba rubutawa sannan ya taɓa tattaunawa da wani cikin almajiran shi akan wannan matsalar to sa'an nan kuma ya ce in Allah ya so mai wa ya samu lokaci nan gaba ya yi waɗannan malaman su ne duniya take buƙatar irinsu da irin iliminsu ba 'yan rudu da 'yan hayaniya ba ƙarshe dai sai ibnu taimiyya ya ce wa jima'ul amri fi zalika gaba ɗayan yadda tattaruwa al'amarin take ma'ana kana son ka samu abin da zai tattara maka wannan irin tafarkin wanda za ka samu natsuwa ba tare da hankalinka ya yi can ya yi can ba ka gane cewa annal kitaba wa sunna ya sulu min huma kamalul huda ƙur'ani da sunna to daga su ne ake samun cikakkiyar shari'a wan nur da kuma cikakken haske liman tadabbara kitaballahi wa sunnata nabihi da duk wanda ya tsaya ya natsu ya lura da littafin Allah da sunna annabin shi wa qasada ittiba'al haqq kuma duk wanda ya nufi bin gaskiya wa arada an tahrifil kalimi an mawadi'i sannan kuma ya kawar da kanshi daga sauyawa Allah magana daga yadda Allah ya yi ta wal ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi sannan ya kauce daga wuce iyaka game da sunayen Allah da ayoyin Allah jama'a kun ji ka'idar kawai duk kana son ka fita daga wani rudani eh to ka dauka da cewa shari'a da haske suna nan ga littafin Allah duk wanda kuma yake bin gaskiya ya kawar da kanshi daga abin da asha'ira suke yi na ta'awili ya kawar da kanshi daga abin da mulhidai suke yi kamar 'yan jahamiya da mu'tazilawa to shikenan kawai sai kaga cewa ya haskaku duk abin da yake nema ya samu wala yahsibu alhasibu anna shay'an min zalika yunaqidu ba'dahu ba'dan kada wani mai tsammani ya taba tsammanin cewa yadda da wata siffa daga cikin siffofin Allah a bisa yadda ake faɗin taɗin nan to ana samun tufka da warwara albattata mala ya ce ko ɗaya babu tufka da warwara zai buga muku misali gashi jama'a karkace a to in na yadda cewa Allah maɗaukakin sarki guda ɗaya ne yana saman al'arshi kuma yana tare da ni kuma tare ɗin an ce tare ɗin ta haƙiƙa to ai na yi wa kaina tufka da warwara zai iya yiwuwa yana can sama kuma yana tare da ni nan tare ta hakika malam ya ce kada wani mai tsammani ya taba tsammanin wai akwai tufka da warwara mislu an kamar wani ya ce sunna min anna Allah fawqa al-arshi yukhalifuhu ta'ala cewar Allah madaukakin saman al'arshi to wannan magana ta saba wa zahirin magana Allah da kuma inda yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan to ai ta saba domin Allah yana cewa yana tare da ku duk inda kuke wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallam wa qauluhu sallallahu alaihi wa sallama da kuma magana annabi da yake cewa idza qama ahadukum ila salah idan ɗayan ku ya tashi yana sallah fa inna allaha qibala wajhihi to Allah yana fuskantar shi daidai da fuskar shi wa na'u zalika da makamantan haka fa inna hadha ghalatun ibnu taymiya yace wannan kuskure ne ka dauka cewa wai waɗannan ayoyin to sun saba a ce Allah yana sama ina son ku dubi magana tukuna ku fahimce ta cewar Allah yana sama to ga wata aya kuma tana cewa yana tare da ku duk inda kuke to mu kuma anan a ina muke a ƙasa muke saman ƙasa sannan da aka ce kuma annabi ya ce idan ɗaya daga cikin ku ya tashi yana sallah kai yayi waiwaye domin Allah yana fuskantar shi to kun ga Allah yana fuskantar shi yanzu kuma ina magana cewa yana sama jama'a kuna fahimta da kyau wannan hadisin gashi na mala yace bukhari ne ya ainihin ruwaito shi a babin da yake magana da cewa babun hal yaltafitu li amrin yanzilu bihi ya halatta mutum ya waiwaye saboda wani abu ya faru a sallah aw yara shay'an ko kuma ya ga wani abu a bango aw busaqan ko ya ga wani kaki fil qibla a al qibla min hadith ibn umara qala ra'a an-nabi sallallahu alaihi wa sallam nukhamatan fi qiblati al-masjid abdullahi dan umar yace manzon Allah ya ga wata majina a bangon masallaci a daidai alƙiblan masallaci wa huwa yusalli baina yadayin nas yana gaban mutane yana sallah fa hakkaha sai manzon Allah ya sanya wani abu ya share ta ko kuma ya share ta ne thumma qala hinan sarafa lokacin da ya gama sallar shi sai ya ce inna ahadakum idza kana fi salah dayan ku fa idan yana cikin sallah fa inna Allah qibala wajhihi to Allah yana daura da fuskar shi fala yatanakhamanna ahadukum qibala wajhihi fi salah kada wani daga cikin ku ya yi kaki yana mai fuskantar sallah warawahu muslim muslim ya ruwaito wannan ainihin hadisi ga shi na yace ayi warawahu muslim kuma muslim ma ya ruwaito wannan hadisi a cikin kitabul masajid wa mawadi'is sala babu nahyi anil busaqi fil masjidi wa fi salati wa ghayriha ko kun fahimta jama'a a takaice kun dai ji hadisin bukhari da muslim suka ruwaito to amma ina son ku san me yasa ya kawo hadisin saboda wani zai iya ɗauko wannan hadisi a ce to an ce Allah yana gaban ka in kana sallah ga aya kuma ta ce Allah yana tare da ku duk inda kuke ko kuma kun ce a ce Allah yana sama wazalika anna allaha ma'ana haqiqatan malam yace abin da yasa ku muka ce babu tubka da warwara a kashin gaskiya Allah yana tare da mu wa huwa fawqa al-arshi haqiqatan kuma yana saman al-arshi a kashin gaskiya kama jama'a Allahu bainahum kamar yadda Allah da kanshi ya hada abubuwan biyu yana tare da mu haƙiƙanin shi din ne yake tare da mu sannan kuma yana saman al'arshi haƙiƙatan fi ƙaulihi ta'ala ga aya ce ƙwaya ɗayan da Allah yake cewa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin Allah ne ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida thumma stawa 'alal arshi sannan kuma sai ya daidaitu saman al'arshi ya'lamu ma yaliju fil ardi Allah yana sanar da abin da ke shiga ƙasa wa ma ya minha Allah na sane da abin da ke fita daga cikin ƙasa wa ma yanzilu minas sama Allah yana sane da abin da ke sauka daga sama wa ma ya'ruju fiha Allah yana sane da abin da ke hauhawa cikin sama wa huwa ma'akum a halin yana tare da ku aina ma kuntum duk inda kuke yanzu kun ji aya ɗaya ce ta tabbatar da cewa sun mastawa alal arshi kuma ita ayar ita ta tabbatar da wa huwa ma'akum aina ma kuntum a cikin aya daya to in yanzu kai ka ware abin ka ce yayi tufka da warwara ma'ana yanzu tufka da warwara akan yi ta a lokaci guda ne ma tufka da warwara ma in za ta faru mai zuwa da sai a ce wata aya ce da wata aya amma yanzu a cikin aya ɗaya ka ce tufka da warwara don haka ayar tana tabbatar da ma'iyyar Allah tare da mu bayin shi yana tare da mu kuma ayar tana tabbatar da istiwa'uhu ta'ala alal arshi na haka sai yake cewa wallahu bima ta'maluna basir Allah mai ganin duk abin da kuke aikatawa ne ibnu taymiya yace fa akhbara annahu fawqa al arsh kaga Allah ya bada labarin kenan yana saman al arshi ya'lamu kulla shay'in kuma yana sana da komai wa huwa ma'ana aina ma kunna yana tare da mu a duk inda muke كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال كما يدى حديث النبي يفدي أتكين حديث الأوعال حديث الأوعال من كرنتوش أبايا zanzon ɗan tattauna mana abin da ake nufi da au'al a takaice kawai maɗaukaka amma asalin au'al da larabci ana nufin 'ya'yan tumaki ko bunsuran kan dutse bunsuran kan dutse larabawa suna kiransu awal su suka fi kowa ɗaukaka a garin dutse ya fi garin tsawo su kuma suna saman dutsen ku duba da kyau ku gani to za mu zo mu tattauna mun tattauna a baya amma ina son dai ku fahimta wallahu fawqa al'arshi Allah yana saman al'arshi wa huwa ya'lamu ma antum alaihi amma Allah na sane da abin da kuke ciki to wannan hadisi na awal jama'a bari mu dan koma baya tukuna ga waɗanda suke rike da wannan fatwa ku koma shafi na 203 anan ya fara kawo hadisul awal 203 da yace wa qawluhu fi hadisul awal wal arshu fawqa zalika al arshi tana sama da duk wasu halittu wallahu fawqa arshihi shi kuma Allah yana sama da ita al'arshin tashi wa huwa ya'lamu ma antum alaihi amma kuma Allah yana sane da abin duk da kuke ciki rawahu abu dauda yace abu dauda shine ya ruwaito wannan hadisi to sai ku juya kawai zuwa shafi na 204 don wannan karatu mun yo shi a baya da ya gama kawowa domin wannan hadisin jama'a yana daga hadisan da aka yi ja ya inganta ko bai inganta ba shi ibnu taymiya ya tafi akan cewa hadisin ya inganta wasu malamai kuma sun tafi akan hadisin bai inganta ba tahqiqi da takhrijin da mu muka yi anan muka ce mu ma mun yadda wannan hadisin bai inganta ba mu goyi bayan ibnu taymiya ba amma dai ina son ku gane menene hadisul awal to shi ibnu taymiya tunda ya tafi akan inganta hadisin kuma wa hukka lahu ya cancanta gare shi domin mujtahidi ne mu yanzu ba mu yadda hadisin sahihi ba ne amma ba ma zargin ibnu taimiyya ko kaɗan domin mujtahidi ne ya isa ya inganta ya isa ya raunata to ko ya inganta ya raunata amma ya saba maka ko ba za ka zarge shi ba yanzu sai dai a yi iqra'ul hujjati bil hujja sai dai a gwada hujja kawai kai ka ce ga inda ka turje shi kuma ya ce ga inda ya turje amma ba ka da dalilin da za ka kira shi mai son zuciya ko dan bid'a ko makamantan haka domin ya cancanta ya iya ingantawa ko ya iya raunatawa mu ma da muka ce mun raunata jama'a ba da raunatawan mu ce muke mukabalantar ibnu taymiya ba ba mu isa ba da raunatawar wasu mujtahidai ne waɗanda ba su gaza ibnu taymiya a karatu ba sai muka gamsu da tasu raunatawar ba mu gamsu da ingantawar ibnu taymiya ba ya katta kenan ta iya ka ce to takalidi muka yi kenan a'a ba takalidi bane takalidi shine kawai mun rufe ido ne mun zabi daya idan ma abuɗe ne muka dubi hujjojin kowa sannan sai muka ce ga wanda muka hujjar shi tafi ba ta kalidanci kenan ba dan ku rinka fahimta sai wani yazo ya ce maka to ai da kabar kace ba za ka bi magana Imam Malik ba saboda babu dalili akai ai ka koma ka bi ta Shafi'i abin da kake gudu ta kalidanci ne kuma kai sai ka ce a'a ai ba kawai ka zaɓi ɗaya ne ka fifita ta akan ɗaya ba ba tare da dalili ba shine ta kalidanci qabulu qawlil ghairi bi ghairi hujjatin amma nan qabalta qawla ghairika bi hujjatin to wannan ta haƙiƙi ake kiran shi ba ta kalidi ba mana sai da ka tsaya ka tantance to ibnu taymiya ya kawo dalilai na ilimi da dalilai na hankali da dalilai na qara'in waɗanda in ba ka natsu ba ko wallahi kawai sallama mishi za ka yi ko kun fahimta domin da ya kawo sai da ya ce yaushe za a soki wannan hadisin bayan hatta imamul a'imma ibn khuzaima ya fitar da wannan hadisin a cikin kitabut tauhid din shi wanda ibn khuzaima ya sharɗanta cewa duk hadisin da ba adili ne ya ruwaito shi daga adili zuwa adili har zuwa annabi ba ko kadan ba za a ganshi a cikin wannan littafin nashi ba to anan malam ya kawo tarihin ibn khuzaima ya kawo tarihin wannan littafin sa'annan kuma sai ya zo ya fara tattauna wai ma me ake nufi da hadisul awal tukuna gashi nan a shafi na 204 a inda ya kawo a gaba ta biyar yace hadal hadisul ma'ruf bi hadisul awal wannan hadisi shine aka fi sanin shi da hadisul awal ina fata an gane to za ka yi karatu duk mun yi wannan karatu insha Allah kasa da ya dauka a can baya za ka tuwa har shafi na 205 a inda can daga ƙasa ya kawo maganganu da malamai suka fara yi sai yake cewa gashi alhafizul munziri bayan yi maganganu ya ce a cikin isnadi akwai walidi dan abi saurin wala yuhtaju bi hadisihi ba a kafa hujja da hadisin shi sai shi professor tuwajir sai ya ce wa qad radda wa radda shaykhul islam ala man ta'ana fi hadha alhadith ibnu taymiya ya mai da martani ga duk wanda ya ainihin raunata wannan hadisi ko ya soke shi haisu aurada عليه ذلك فقيل إن البخاري في تاريخه قال عبد الله بن عمير لا يعرف له سماع من الأحنف فرد شيخ الإسلام har Bukhari da ya kawo wani mai riwaya cewa ai shi ma wannan bai ji wannan hadisin ba sai da Ibn Taymiyyah ya mishi ainihin raddi duk gaba daya bayan da malam ya gama kawo maganganun Ibn Taymiyyah sai yake cewa وعدم معرفته وقد حكم عليه بالحسن ibn taymiya ya hukunta cewa wannan hadisi kyakkyawan hadisi ne karanta majmu'ul fatawa mujalladi na uku shafi na 139 zuwa 190 da biyu ina fata an gane to sa'annan sai malam professor tuwejiri shi kanshi don ya goyi bayan inganta hadisin shi kanshi sai ta kawo dalilai waɗanda ke tabbatar da cewa wannan hadisi babu makawa hadisi ne wanda ya ainihin tabbata ina fata an gane to sa'an nan sai kuma magana dangane da menene ma'ana awal din nan jama'a kuna fahimta da yace hadisul awal gashi nan yace al awalu a cikin shafi na 203 lamba ta 1 daga ƙasa yace jam'u wa'al jam'i ne na wa'al wa huwa taisul jabal shine bunsurun kan dutse wa arada bil awali amma abinda kawai annabi yake nufi da awal a cikin wannan hadisin al-ashrafu war ru'us waɗanda ke ɗaukaccen sama da waɗanda ke ƙololuwa shabbahahum biha sai manzon Allah ya kamanta manyan mutane da bunsuran kan dutse li'annaha ta'awi ila sha'afid lijibal saboda suna ainihin zama ne a cikin lungunan dutse an gane wa minhu qawlu abi huraira ga ma irin magana da abu huraira ya faɗi yace la taqumu sa'a hatta ta'luwa at-tuhutu wa ta'lika al-wu'ul tashin duniya ba zai faru ba hatta ta'luwa at-tuhut har sai ainihin wato tuhut wato ƙananan mutane da suka zo daga ƙananan gida har sai sun ɗaukaka wata halikar wu'ul sannan kuma bunsurai da ke can sama saman dutse su kuma sai sun hallaka me yake nufi manyan da aka saba gani suna shugabanci sai sun ƙare can 'ya'yan talakawa na ƙasa sai sun dawo suna shugabanci kila wa matuhud aka ce abu huraira menene tuhud kala sai ce sufulur rijal wa alil buyutil ghamida kaskantattun mutane da ƴaƴan ƙananan gidaje wal wu'ulu ahlul buyutis salihah wu'ul kuma sune waɗanda suka zo daga manyan gidaje a takaicen takaitawa kundeji hadisul awal ko to ibnu taymiya shi yana yin hujja da wannan hadisi na awal saboda me saboda me ya inganta a wurin shi yana da yancin kuma ya hujja kuma kai baka isa yanzu ka zo ka cire shi daga cikin wannan littafin ba shi yasa har yanzu ina da inkarin aikin da aka yi wa tarjamar abubakar gumi ta hausa ban yadda da ita ba dan me mutum ya rubuta fassara alkur'ani ya rubuta ya yi kaza za ku je wai saboda izinin ɗan shi wai a ce ɗan shi ya ba da izini wai a ciccire wasu wurare a gyara ba a yin wannan duk duniya wanda kawai zai iya yin wannan shine da kanshi ya ce a cire kaza a sa kaza duk ka tobara duk kuskure duk barna da kake gani a cikin wani littafi ba ka cire ta sai dai ka sanya lamba sai ka yi ta'aliki a ƙasa don ta iya yiwa a wurinka ne kake ganin cewa abin ba daidai ba ne ko kun fahimta jama'a a cikin kitabut tauhidi din nan na ibnu khuzaima wanda samir yayi ta hakikin shi da takhrijin shi a mujalladi biyu yazo ya tahzibin shi a cikin mujalladi daya akwai kalmar da samir ni da shi muna karatu littafin yake nuna min yace kaga wannan abun kuskure ne bayan wani lokaci da muka zo sai ya ce ya gano ashe ba kuskure bane shine bai fahimci wurin ba to me kake tunani da ya cire ko kun fahimta jama to na'am na'am na'am ba wai ciccirewa ba a'a hausa turanci ne na fassara ko larabci ne na fassara ma'ana waɗannan abubuwan ya fitar da su cewa kaza ba daidai ba ne kaza ba dai ba wai cirewa ta a cire an cire ba a'a ba yin haka fa kawai wai an je yanzu an buga wai fassara abubakar gumi wai wadda aka gyara wai da izinin ɗan shi shirme ne jama'a raddul azhan din ma haka ne sai a zo duk a cicira hadisan da ke ciki waɗanda ba su inganta ba da matsalolin da ba su inganta ba da izinin dan shi in haka ake yi eh mu komai a Najeriya ya zama gargajiya komai a Najeriya ya zama gargajiya jama'a yaya dan shi zai zama wani authority a cikin ilimin shi ba zai yiwu ba ba wannan ba ilimi bane ko misalan zarratin jama'a Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shine sai malam yake cewa mu dawo kan magana ibn taymiya yana magana dangane da ma'iyya ne da muka ce Allah yana sama yana tare da mu an gane yana tare da mu tare da mu ta haƙiƙa kuma yana sama sama ta haƙiƙa sai suka ce to ai an samu tufka da warwara sai ibn taymiya ya ce ai gashi aya ɗaya ce a cikin suratul hadid aya ta hudu cikin suratul hadid ita ta hada abubuwan biyu ta ce yana sama kuma ta ce yana tare da mu an fahimta jama'a to kun san duk maganar da ta kai mu ga hadisul awal da ya gama sai kuma yace kamar yadda annabi ya faɗi a cikin hadisul awal cewa Allah yana saman al'arshi kuma yana sanar da abin da kuke aikatawa bari gaya muku wasu daga cikin abubuwa muka zauna a saudiya da wasu matasa ana auna wani idan ya tafi akan cewa wannan hadisin da'ifi ne sai ka ga ya shigo da wata magana ta ibnu taimiyya da yake yinta a cikin majmu'ul fatawa yake cewa akwai daga cikin malamai waɗanda za ka gansu da hawa amma hafiya akwai son zuciya a ɓoye sai ka ji ya ce to ai in muka ce wannan hadisin wannan hadisin wallahu fawqal arshi wa huwa ya'lamu ma antum alaihi in muka ce wannan hadisin da'ifi ne to ai mun raunata hujjanmu kenan da za mu kafa wa 'yan bid'a ma'ana wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hujjojin da za a tabbatar da cewa Allah yana saman al'arshi kuma yana sana da abin da ake yi to kai da ka faɗa haka kuma sai ka ce amma hadisin nan da'ifi ne sai a ce to ai ka gani kai ma ka ce hadisin ma da ya kawo magana da'ifi sai a ce a'a ai ba hadisin ne asalin dalili ba aya ce ita aya ai sahihiya ce ba da'ifiya ba ce ko kun fahimta jama'a wa zalika anna kalimata ma'a fil lugha malam yace abin da yasa ita kalmar ma'a a cikin lugha din nan idza utliqat idan aka fade ta kai tsaye falaysa fi zahiriha fil lugha illa al muqaranatu al mutlaqa min ghairi wujubi mamassa aw muhazzatin an yaminin aw shimalin yace ita kalmar ma'a idan ka ji an faɗe ta a harshen larabci kuma an faɗe ta sake ba a yi ƙaidinta da komai ba to ba ta da wata ma'ana da take ɗauka a zahirin larabci sai dai muƙarana gwamayya wadda take mutulaka kawai ina tare da wani amma ba ta nuna jikina na taɓa nashi ba ta nuna muna keke da keke yana dama da ni ko yana hagu da ni ko kun fahimta jama'a fa'iza ƙuyyidat bi ma'anan amma in aka ƙayyada ma'a da wata ma'ana minal ma'ani wata ma'ana daga cikin ma'anoni to dallat alal muqarana fi zalikal ma'ana sai ta nuni zuwa ga muqaranar da gwargwadon yadda ita wannan muqaranar take sai ce fa innahu yuqalu misali gashi akan ce ma zilna nasiru wal qamaru ma'ana ba mu gushe ba muna tafiya wata na tare da mu muna ta tafiya wata na tare da mu yanzu ana nufin jiki da jiki muke tafe awin najmu ma'ana ko ba mu gushe ba muna tafiya tauraro na tare da mu wa yuqalu hadha mata ma'i li mujama'atihi laka kuma akan ce hadha mata ma'i wannan kayan na tare da ni li mujama'atihi laka me yasa za a faɗi haka saboda haɗuwar shi da kai kaya ne ya haɗu da kai sai a ce ma'aka an fahimta wa in kana fauka haka ne ra'asika ko da kuwa yana saman ka ne kaddara cewa kamar mota ko jirgin sama wanda za a ɗauka sai kuma a sa kaya sai ka ji an ce wannan kayan na tare da ni yanzu wannan taron kuma ta mecece ta kasantuwa yana manna da kai ne sai ke cewa fallahu ma'a khalqihi haqiqatan to yanzu duk a kau daga misalai a dawo ina a dawo abin da yake makasudi jiya na fara yin wata magana a cikin karatun sahihu muslim wato ku kiyaye saboda ina jin ana ta wannan shirbaguwa a gidajen rediyo idan ka zo kana tafsirin qur'ani ko hadisi ko kana wa'azi ko za ka ɗauko larabci ne kawai da gwargwadon abin da kake buƙatar yi maka idan ka buɗe wa kanka ma'anar larabci ko sai ta lalatar da abin da ake so a kai gare ta ina son ku gane waɗannan 'yan bidi'a da irin wannan usul ɗin suke ta lalatar da kaza idan allah maɗaukakin sarki ya kawo cewa famsahu eh, magana alwala da allah yake cewa wamsahu bi ru'usikum wamsahu bi ru'usikum ba'un din nan me tazo dan tayi don Allah zai iya cewa wamsahu ru'usakum sai ce to ba'un din lil ilsaq ta zo ne dan ta tabbatar da cewa sanda za a shafa ruwan aka ai sanda za a shafi kan to ya zama da ruwa a lassaka ruwa kawai iya amfanin da kake bukatar larabci maka a wurin kenan to in ka bude cewa daga cikin ba'un akwai tab'idiyya daga cikin ba'un akwai mujawara daga cikin kaza sai wani ya ce to ka gani to wannan ba'un din tab'idiyya ce dan haka ta zo ne dan ta tabbatar da a shafi gefe kawai sai a rasa hadisin da zai goyi bayanta amma kuma ga hadisi yana tabbatar da cewa za a shafi kai ne gaba daya to ina son ku gane shine sai ne wata magana malaman tafsiri da malaman hadisi da malaman fikihu dukkansu suna ɗaukar larabci ne a matsayin ƙa'idojin shi kawai don su fassara abin da suke buƙatar su gane a lokacin amma ba sa buɗe su ta maganar larabci don aka buɗe ɓarna za ta zo ɗayan ɓarna biyu ko dai a lalatar da ma'anar da wannan saƙon yake ɗauke da shi saboda za a kawo maka ai mawaki kaza ya ce kaza ai a zamanin abbasawa kaza ai a zamanin jahiliya ai kaza ai banu umayya duka sai a kawo sai ka ji gaba daya galibin waɗanda suka yi karatu masar su suke jarabtuwa da wannan bala'i ɗaya kenan na biyu ko ka zo ka shagaltar da masu sauraron ka gaba ɗaya su manta tafsirin ko fiqhun ko hadisin gaba ɗaya a tashi su la ilaha ula'i ba su fahimci larabcin ba wala aha ula'i kuma ba su fahimci tafsirin da kake musu ba dan haka ku kiyaye wallahi jama'a so da dama za mu zo muna karatu wata kalma tana bukata a tsawaita magana a kanta amma sai in duba wannan ka'ida ce salafiyya malaman salaf ba sa tsawaitawa wajen bayanin abubuwan lugha dangane da alaka shi da kaza sai dai kaga yanzu iyakacin bayanin kaji ibnu taymiya yayi da aka gama fitowa ya misali kawai sai za a dawo ga makasudin in wani ne yanzu sai ya ci shafi 30 haka zamakhshar yake da haka ya batar da masaloli da yawa da suka shafi tauhidi da aqidar salaf in yazo sai ta kawowa a lugha saboda masanin lugha ne matasa yanzu na ahli sunna wai sai suke fahimta gwaninta ce ba gwaninta ba ce ahalin suna ba larabcin ne ya dame su ba abin da ya dame su shine me ya saƙon saƙon kawai ya isa shine sai na kawo cewa duk wanda yake karatun engineering akwai wani karatu tun a degree level da suke kira engineering mathematics mathematics ne amma kawai yane wa injiniyoyi amfani ne wajen abin da suke bukata daga gyalle su zuwa misali gwargwaji ana so za a sanya antena ana so za a sanya area ta gsm ko ta talabijin ko ta rediyo sai suna so su gane cewa antenar guda nawa za a sa kuma wacce iri za a sa to wannan ba kawai za su hanga ne irin yadda maginan gargajiya a ce to a sa ɗaya can to to kafa ɗaya can sai su ɗauko vector sai su ɗauko wani lissafi ne na mathematics amma ba za su zurfafa ba sai su ɗibo shi sai zo sai su lissafa tazarar in suka lissafa tazarar sai su gane to tsakanin wannan da wannan to sautin zai yi rawa sai ce to a ƙarƙashin haka a dubi lissafin sai a sake kirga ana sake a soke nan a soke nan sai a ce to a gano to ga inda za a sa ta shikenan in wani mai mathematics sai zai tsawaita sai ce ba ruwan mun mun riga mun yi abin da muke so je ka kai ta lissafin ka je ka kai ta yi ko kun fahimta jama'a in yace ya gano akwai kuskure a cikin lissafin ka zai ce je ka ka gane kuskuren can ka gyara mu nan mun riga mun yi har bukata ta biya shikenan ko kun fahimta shine ba za su yadda su bata lokaci akan wannan ba sau dan suka bata lokaci asalin abin da suke so su kai ma sun kai mishi su kuma dama ba zaman lissafi suka yi ba Allah ya sa kun fahimta shi yasa za ka ga darasin idan wannan darasin na yan injiniyarin ɗin ka ɗibe shi ka tafi da shi mass department sai a shekara biyar wani yana karatu a kan shi wani kuma nan a cikin minti biyar ya gama kawai sai watsar da sauran haka ce a ai akwai fannoni akwai rassa sai ce tafi can ku ta rassa shi ya gama lissafa abin da yake so kawai bai da bukatar sauran Allah ya sa kun fahimci wannan jama'a wannan shine abin da nake so ku fahimta an ana magana aqida fiqhu kaza kaza lugha din zaka dauko ta ne sai ka dubi okay daga cikin ma'anonin da take dauke da su masu yawa wacce ce ta zo maka a nan kaza ko to yi sharhinta a iya nan kawai to wani ya ce ai kuma ta kasu kashi takwas takwas din ya kasu sha bakwai sha bakwai din ma ya yi ya'ya sai ka ce je ka can ku ta haihuwa da ya'ya amma nan mu mun gama abin da muke so na fata an gane wallahi jama'a ina jin su da watan azumi akwai wani matashi yana da kwazo amma kullun ya zo tafsirin na minti 25 a gidan rediyo a luga yake karewa sai da lissafa har azumi ya fita bai tafsiri keke da keke abin da ya kamata a ji ba sai dai ta cewa ai wani ya ce kaza ai ibnu al-arabi ya ce kaza kisa'i kaza ya ce yana bai ta yanko baitocin sai na ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan dai tafsirin adab yake yi shi ne bai tafsirin ba wato wai sai su ɗauka cewa kai da baka yin haka fa baka iya luga ba ne ba su gane cewa me aka zauna za a yi ko kun fahimta jama'a ka ɗibo mai naƙuda za a tafi asibiti an fahimta jama'a sai flog ya ɗauke da ya ɗauke sai ka samu kan dutse sai kwas ka dake shi sai kawo sai kai ki kai direba sai ta tashi sai a ce a tsaya duk sai an yi service din flog din a tafi a je a sauke ta sannan a dawo ka je ku zauna da makanikai kai dama abokanka ne shi ne kawai dan haka da ibnu taymiya ya dan taba biyu kawai shikenan sai ce wa in kana fawqa ra'sika sai ce fallahu ma'a khalqihi haqiqatan dama mu haka muke so mu kai Allah yana sama da halittun shi a haqiqa wa huwa fawqa arshihi haqiqatan kuma Allah madaukakin sarki yana saman al'arshin shi a haqiqa thumma hadhihi al-ma'iyya to amma kuma ita wannan ma'iyya cewar muna tare da Allah ko takhtalifu ahkamuha باختلاف الموارد تنا تختلف احكامها بحسب الموارد hukunce hukuncen muna tare da Allah din to yakan sha bamban da gwargwadon yadda ya zo a cikin alkur'ani dudi falamma qala yayin da Allah ya ce ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama wa ma ya'ruju fiha Allah yana sane da abin da ke shiga cikin ƙasa da abin da ke fita daga gare ta Allah yana sane da abin da ke sauka daga sama yana sane da abin da ke shiga cikin ta wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke dalla zahirul khitab zahirin wannan magana yayi nuni ala anna hukuma hadhihi al-ma'iyya wa muqtadaha yana nuni ga cewa hukuncin wannan ma'iyya da kuma abin da ita ma'iyya take hukuntawa annahu muttali'un alaikum hukuncin kawai yana nuna me Allah yana ganin ku yana leƙen ku shahidun alaikum kuma yana shaida abin da kuke yi wa muhaiminun sannan Allah mai kula ne mai lura ne alimun bikum kuma masani ne game da ku yanzu kun ga wannan ma'iyyar kenan ta zo ne don ta nuna ma'iyya wace iri ilmiya wa hadha ma'ana qawli salaf to kaji wannan ita ce ma'anar maganar salaf da suke cewa innahu ma'ahum bi ilmihi innahum innahu ma'ahum bi ilmihi Allah na tare da bayin shi ne da ilimin shi sai mala ya ce wa hadha zahirul khitabi wa haqiqatuhu wannan shine zahirin abin da ayar take nuna kuma wannan shine haƙiƙanin abin da ayar take nunawa kaga kenan anan tana tabbatar da ma'iyya ce wace iri ma'iyya ce ilmiya ba ma'iyya ce zatiya ba ma'ana ba jikin Allah ne ke tare da jikinka ba amma a lokacin da ka jingina jikin buhun gyaɗawa ne ma'iyya anan wace iri ce zatiya ce ko kun fahimta to kaga shine bi hasabil mawarid da gwargwadon inda ma'adin ta zo da gwargwadon yadda ake hukunta wurin wa kazalika fi qawlihi haka kuma da Allah yake cewa ma yakunu min najwa salasatin babu wata ganawa ta mutane uku illa huwa rabi'uhum sai da zan Allah ne na hudu ila qawlihi har inda Allah ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku huwa ma'akum huwa ma'ahum aina ma kanu yana tare da su duk inda suke yanzu wannan ma'iyyar ita ma wacce irin ma'iyya ce ma'iyya ce ilmiya ko uku kuke zaune to ku sani Allah yana sanar da abin da kuke a yanzu din nan ba wai sai kun gama za a tafi a gaya mai ba shine ma'anan ma'iyyar ba wai sai kun gama za a tafi a gaya mai ba duk abin da za ku faɗi ku ɗauka cewa tamkar yana nan yana tare da ku haka wa huwa ma'ahum aina ma kanu duk inda bayi suke a kwance ne ko a masallaci ko a kasuwa yana sane da abin da suke ciki a san da suke ciki ba sai sun gama ba kaga wannan ma'iyya din wace iri ce ilmiya ce walamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama li sahibihi fil ghar haka yayin da annabi ya gaya wa abokin zaman shi a cikin kogo ya ce la ta hazan inna Allah ma'ana karka damu Allah na tare da mu kana haza aidan haqqan ala zahirihi wannan tabbas gaskiya ne kuma a bisa zahirin shi wa dallatil hal to sai wannan hali ya nuna ala anna hukumal ma'iyya huna hukuncin wannan tarayya da aka ce Allah yana tare da su ma'al ittila an gane ma'al ittila wato anna hukumal ma'iyya huna hukuncin cewar Allah yana tare da su a wannan kogon ko ma'al ittila tare da cewa yana leke yana sane yana ganin abin da suke ko amma hukuncin wannan ma'iyyar an-nasr hukunci ne na nasar wato Allah zai taimake mu karka damu wata ayi da Allah zai karfafe mu kaga yanzu wannan ma'iyya wacce iri ce ma'iyya at-ta'yidiyya ma'iyya an-nasariyya ma'ana Allah zai taimaka mana shine ma'iyyar anan wa kadhalika qawlu haka kuma inda Allah yace inna Allaha ma'al ladhina taqaw Allah na tare da masu tsoron shi wallazina hum muhsinuna waɗanda suke kyautatawa Allah wa kadhalika qawluhu li Musa li Harun haka Allah yace wa Musa da Harun innani ma'akuma asma'u wa ara ina tare da ku ina ji kuma ina gani hunal ma'iyya ala zahiriha anan ma'iyya din a bisa zahirinta ne wa hukumuha fi hadha al-mawtin hukuncin wannan ma'iyya a wannan wuri a wannan wuri an-nasr wa ta'yid Allah zai taimaka musu kuma zai karfafe su wa qad yadkhulu ala sabiyyin man yukhifuhu malam yace ai wani kan shiga wurin yaro karami da nufin ya je ne dan ya tsorata shi fayabki sai shi yaron ya fashe da kuka fayushrifu alaihi abuhu min fawqi saqaf sai uban shi ya gangaro daga sama saman daki ya ji dan shi yayi kuka wa yaqulu yana gangaro sai kaje yana cewa la takhaf karka ji tsoro ana ma'ak ina tare da kai au ana hadir ko kuma ina nan wa nahawi zalika da makamancin haka me yake nufi yunabbihuhu ala al-ma'iyyati al-mujiba bi hukumil hal yana fadakar da dan ne akan cewa lallai yana tare da shi amma taron wace iri ta hukunta halin da yake ciki daf'al makruhi karka damu ina tare da kai amma fa bai gan shi ba yana nufin me wannan da zai cutar da kai zan ture maka shi dan haka fa farqun akwai bambanci baina ma'anar ma'iyya wa baina muqtadaha akwai bambanci tsakanin ma'ana ta ma'iyya a ce tare to tare din wacce iri tare ta haskakawa ita ce farin wata yake maka da kake cewa ina tare da farin wata muna tafe tare ma'ana yana haskaka maka da inda kake zuwa kaga yanzu tarayyaka da farin wata da tarayyaka da rana ta mecece ce suna haskakawa kaga yanzu akwai halin ya sha bamban hukuncin ya sha bamban ko kun fahimta a ka shiga wani halin kunci sai ka ce ai Allah na tare da ni ma'ana zai fitar da ni daga wannan halin wa rubama sara muqtadaha min ma'anaha to ta iya yiwa kuma wani lokacin ma'anar ma'iyya din ta zama daga cikin ma'anar ta din ita ta kanta shine mai abinda na faɗi ɗazu kana jingina jikin buhun gyaɗa sai ka ce ina tare da buhun gyaɗarka wane yau maka waya kun je kasuwa ƙauye kun dawo an sauke kayan shi sai bai ga buhun gyaɗar shi ba sai ya ce da Allah wane ko ka ga buhun gyaɗa ta sai ka ce ai ina tare da shi me kake nufi kana tare da shi ba ma a boot din mota ba a'a gashi an aje kai kuma ka kwanta a kai kuna tafi a motar kaga anan ma'iyya din wani lokacin tana hukuntawa ta zama ma'anar ma'adin ma'adin kana tare da shi tarayya almahsusa kana jin shi yana jin ka an fahimta jama'a fatakhtalifu bi ikhtilafil mawadi' ibnu taymiya yace dan haka ma'iyya din takan iya saba da gwargwadon yadda wurare ainihin suka saba falafzul ma'iyya malam ibnu taymiya yace lafazin ma'a qad istu'mila fil kitabi was sunna fi mawadi'a yaqtadi fi kulli mawdi'in umuran la yaqtadiha fil mawdi'il akhar ita wannan kalma Allah ya amfani da ita a Qur'ani da Sunna a wurare daban-daban waɗanda suke hukunta wasu al'amura waɗanda ba irin wannan hukuncin kuma za ka yi a wani wurin ba fa imma an takhtalifa dalalatuha mala yace ko dai ya zama abinda ita kalmar ma'iya din take nunawa tana nuni bi hasabil mawadi da gurgurdan yadda wuraren suka zo aw tadullu ala qadarin mushtarik baina jami'i mawaridiha ko kuma kaga ma'iyar ta zo a wani wuri amma sai kaga kuma akwai alakar wannan ma'iyar da kowace ma'iyya wa in mamtaza kullu mawdi'in bi khasiyatihi ko kuma kowanne wuri ya zama ya ɗauki tashi ma'anar wadda ba ta da alaƙa da wancan wurin fa'alar ta ƙadirai ni ibn taimiyya ya ce in muka ƙaddara abubuwan guda biyu shine mai ma'iya wadda za ta zama tana da alaƙa da kowane wuri da kuma alaƙar da kuma ma'iyyar da ta zama waccan ma'anar ba ta da alaƙa da waccan ma'anar barin muku misali don karka ruɗe jama'a yanzu a cikin qur'ani ne Allah ya magana da annabi Muhammad da yake cewa inna allaha ma'ana yake ga abokin shi abubakar yanzu wannan ma'iyyar abinda take dauke da shi shine ma'iyya ce ta nasara da ta'ayid ko to ka alakanta ta hukuncin su daya da ma'iyyar Allah tare da Musa da Haruna a fadar Fir'auna ma'iyya ce ita ma ta me ta annasru wa ta'ayid to kaga kenan waɗannan ma'iyyar guda biyu kaga suna da alaka da juna to amma yanzu ka ɗauki wannan ma'iyar kuma da ma'iyar da ainihin Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da wahuwa ma'ahum aina makanu ko akwai wata alaka tsakanin wannan ma'iyar ta aina makanu da ma'iyar kogo da annabi da abubakar suke ciki da fada da annabi musa da haruna suke ciki zaka ce e akwai wata alaka wace irin wace irin alaka ce ilmiya kenan Allah ya san halin da suke ciki gaba ɗaya don haka yana tare da su a matsayin sani to amma waɗannan nau'ukan guda biyu na Musa da Haruna da na Annabi da Abubakar su kuma ma'iya ce da suke buƙatar me taimako don haka tare da haka kaga akwai inda suka sha bamban akwai kuma inda suka haɗe ko kun fahimta jama'a sai ke cewa to fa'alat taqdirai ne laysa muqtadaha an takuna zatur rabbi mukhtalifatan bil khalqi hatta yuqal idan aka kaddarawar guda biyu wacce ce kaddarawa guda biyu ko dai ma'iya ilmiya din ko kuma ma'iya wadda ta zama ta nasara da ta'ayid an gane ko da take da alaka da junanta ko da bata da alaka da dayar malam yake cewa laysa muqtadaha sai dai kuma ba ta ɗaukar hukuncin an ta kuna zatun rab cewa zatun ubangiji muhtalitatan bil khalq ba inda za a yi wannan fassara a ce jikin Allah yana cuɗanye da jikin bayi hatta yi har a ce kad surifat an zahiriya a ce an sarrafa ta daga zahirinta ba inda babu ma'iyyar da take ɗaukan wannan walaikun salam jama'a ina dan zuwa ina dan zuwa jama'a ku tsaya ku fahimci wannan ahlus sunna ba inda suke cewa ma'iyya a wani wuri tana daukar ma'anar zatin Allah yana cuɗanye da zatin mutane kamar yadda zaka ce yanzu kana jingina da bango sai ka ce ma'a kana jingine da wane ko kuna tare zaune da wane ka ce kuntu ma'ahu ko ana ma'ahu al'an babu inda ya zo a ƙur'ani da ake tabbatar da ma'iyya cewa ma'iyya ɗin ma'iyya ce zatiyya zatin Allah yana saman al'arshi amma ilimin Allah yana ko'ina tare da bayi to abinda ake so ka gane a nan sai ake ganar da kai cewa amma fa zatin Allah ba irin zatin halittu ba ne duk da ya kaɗaitu a can saman al'arshi amma duk abin da ya kamata zatin ya sani in yana nan ƙasa tare da kai to yana can sama ɗin yana sane da shi shin kai dama zatin ne na Allah kake so ku yi gogayya ko kuwa Allah ya san halin da kake ciki ya kawo maka ɗauki ya san halin da kake ciki ya kawo maka ɗauki shi ya dame ka a ƙarƙashin haka makasudi yana tabbata da kasantuwar Allah na sama amma ilimin shi na tare da kai to kaga a ƙarƙashin wannan kamar yadda malaman tauhidi suke faɗi abin duk da ya shafi ɓangaren Allah maɗaukakin sarki wanda bayi ba su buƙatar shi Allah bayi musu kenan da Allah ya san cewa a cikin ɗauki da taimako da duk wata buƙata da bayi suke da sai ya zama gashi gasu eh? to da kaga dole ne kenan zai zama a cikin hukuncin shi zai iya hukunta haka amma da ya zama babu bukatar sai ya zama zatin shi yana manna da su ilimin shi in yana tare da su bukatar su za ta biya kenan ya wadatar jama'a kun fahimci wannan don haka abin da malam yake cewa babu wata ma'ana ko kwaya ɗaya daga cikin dukkan ma'anonin da ke nuna cewa zatin ubangiji wato jikin ubangiji yana ƙasa yana cuɗanye da bayi babu wannan balle a ce a to ai kuma kun kawar da abin daga ma'anar shi zuwa ga wani abu kenan yanzu abin da malam ke so ya ce maka ku da kuke cewa Allah yana sama da jikin shi yana ƙasa da jikin shi yana gabas da jikin shi yana kudu da jikin shi ku ne kuke tabbatar da an karkatar da nassin daga zahirin shi kenan amma mu yanzu nan da muka dubi waɗannan ayoyi aka dubi ya alamu ma kaza ya alamu ma kaza ya alamu ma kaza sai aka ce to wannan yana nuna wa huwa ma'akum din da aka ce to ma'iyya ce ilmiya bi dilalatil iqtirani to shikenan ya wadatar na malam kace me na'am malam yake cewa wa nadhiruha min ba'd alwujuhi ar-rububiyya wal-ubudiyya mala ya ce in aka dubi irin wannan siffar daga cikin siffofin Allah ta wasu fuskoki na rububiya Allah da ubudiya wato uluhiyya fa innaha wa inishtarakat fi aslin rububiya watta'abidi ko haka ne watta'abid idan aka dubi ita wannan ma'iyya ta ainihin wato irin ishtirakinta ko kuma irin alakarta ta wajen rububiya Allah da ubudiya Allah فلما قال da Allah yace bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun kanat rububiyyatu Musa ha wa Harun laha ikhtisasun za'idun ala rububiyyati al'amma lil khalqi kaga tunda Allah madaukakin sarki yace amanna bi rabbil alamin mun yi imani da ubangijin talikai to ai yanzu daga ciki har da Musa da Isa sun shiga ciki da Haruna to amma sai aka ce rabbi Musa wa Harun to wannan yana hukunta rububiyar da Allah yake da ita ga Musa da Haruna tana da wani daraja na musamman ƙari akan rububiyar da yake da ita akan sauran halittu fa inna man a'tahu Allah min al-kamali aksara mimma a'ta ghairihi domin duk wanda Allah ya bashi kammala fiye da ta wani shi faqad rabbahu to Allah ya rene shi wa rabbahu kuma Allah ya tattale shi tattali na musamman wa rububiyatuhu wa tarbiyatuhu akmalu min ghairihi sai zama tarbiyar da renon da shi ya samu ya fi cika fiye da na wani kenan me fa'ida ka wannan maganar misali ne malai yake maka shi yasa yace wa naziruha misali yanzu da aka ce Allah madaukakin sarki ya ce wa huwa ma'ahum aina ma kanu a ayar mujadala wa huwa ma'akum anan kuma yana nuna kenan wannan ma'iyya din dama ko an faɗe ta ko ba a faɗe ta ba akwai ta tunda kai ka san ubangiji da ya halitta da kanshi ya ce me ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir a ce yanzu wanda ya halitta bai san halittar shi ba ya sani to kaga ashe tintini an san cewa Allah ya san halittar shi to kuma sai gashi a wata aya ana ƙara tabbatar da cewa ya san kaza ya san kaza ashe wannan sanin kuma na menene na kula ne na ba da muhimmanci na musamman sai ce misalin irin shi shine kowa ya san cewa Allah rabbu ne sai kuma gashi an zo an ce rabbi musa wa haruna ana nufin rububiyar yanzu ta ɗauki wani salo na musamman kenan don haka da ake so a tabbatar maka da cewa allah yana sama amma ya san abin da ake yi a nan yana sane da bayin shi ana nufin wata sanayya ta musamman badda sanayya amma ita ce sanayya ta kula shi yasa sai kaga zaka fada wani bala'i sai kaga Allah madaukakin sarki saboda ya san haka kuma bai nufe ka da faruwa abun ba sai yasa maka wata kasala wadda za ta hana ka zuwa wurin wannan bala'in da zai faru sai ka kana cewa da da kai aka yi saboda me saboda yana da masaniya akan ka da duk abin da kake ciki to yanzu wannan sanin da Allah ya maka ya kau da kai daga wannan bala'in ƙari ne akan ya san ka kana daga cikin halittun shi kawai sani ne a nan na me na kiyayewa sai malam yake cewa wa kadhalika qawluhu haka kuma da yace aynan yashrabu biha ibadullahi idanuwan ruwa ne na aljanna bayi za su rinka sha yufajjirunaha tafjira wanda za su rinka bulbulo da shi bulbulowa kun san barin gaya muku fa ba mai jin daɗin rayuwa sai ba ƙauye duk wannan boko da kuka gani ana yin wannan gida da famfo ƙarya ne fa nature ita ce ɗan adam duk wannan ko za ku ga 'yan boko nan gaba sun dawo suna yin randa suna shan ruwa a randa za ku ga nan gaba an tara yashi famfan na bullowa ta ƙasan yashin ana ɗiban na cikin yashin ana sha shi yasa Allah bai faɗi famfo a aljanna ba sai faɗi irin wannan da 'yan ƙauye suke yi saboda shi ne original za ka ga nan gaba ko za ku ce na faɗi nan gaba fanka da ac za a daina sa su a gida za a bullo da fasahar da natural air and ventilation iska ta Allah za ta rinka shigowa wannan wai din naka ne dan fassara maka wannan ayar da Allah ya ce ainan yashrabu biha ibadullah idanuwar ruwa ne bayi za su rinka sha yufajjiruna ha tafjira za su rinka kwakulawa kwakulawa sai ka ce a a aljanna kuma madadin a sa kan famfo a a dubi da Allah ya magana kogin giya da kogin zuma da kogin kaza sai ce za a aje kofuna ne a gefe abin da yasa a nan duniya kullun dan adam zai ta saboda bacteria saboda kura a aljanna ba ta dan haka kogin gashi nan a malale ya fi mukami ga kofi a gefen shi kaɗi ba ka kandama ka sha da sai ka murɗa wani abu haka wannan ƙauyanci ne larura ce ko kun fahimta jama'a shi yasa za ku ga duk wani technology da Allah ya faɗi a cikin alkur'ani ko za ka ga za a dawo kan shi dubi da can wunduna masu budewa ake yi sai aka da ana ganin kauyanci ne sai aka da ana sliding duk wanda yake kwana cikin sliding window sai ga iska ba ta isa shi yanzu ana ta sake dawowa waɗannan na budewa haka ka duba da kyau ka gani duk wani abu in aka ɗauki gwadare bayan kwana biyun aka sai kuma a dawo da can gayu 1970s da gayu 1980s riga ake sa a kano state matsatsiya ana tafiya da kyar ana tafiya da kyar ana nan sai aka zo aka yi wani wayau wai aka ce tazarce da aka bubuɗe hannun rigar shan iska ake yi da aka zo aka ce tazarce aka yi katon hannu katon menene nan gaba da da wando wanda iri yake sawa tsokakke yanzu duk an dawo dan ituri yake sawa yanzu kowa sai a buɗa shine ana ta dawowa nature a hankali duk a gama gayun za a dawo to shine aljanna ruwan da zaka rinka sha za gan shi yana bubbugowa ne a ƙasa kuma barin gaya ma wani abu duk dan bariki idan ya je ƙauye ya ga kogi irin na ƙauye ya samu wani wuri ruwa gare gare sai ka ji hankalin shi ya tashi ya ce yana sha'awa ya sha wannan wato ina son nuna muku aljanna ba lallai ta daidai da irin waɗannan gidajen ba ta iya yiwuwa aka shiga za a ga wasu gidaje ne waɗanda a nan mewa a ce outdated ne amma kuma sai zama su ne na rayuwar gaskiya don nan ne za a ji daɗi ka duba da kyau ka gani bature sai duk inda zai wurin shakatawa mai ake sawa bunu ake sa ba a sa kwano to kana nan zaka dawo kaga an koma ana silin da me da ƙasa ƙasa sai a ce saboda ya fi sanyi za a daina yin silin da siminti duk a hankali kuma dai mu ci gaba sannan Allah yake cewa wa subhanallazi asra ha subhanallazi asra bi abdihi laylan tsarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar dare da bawan shi ko kun fahimta jama'a ya tafiyar dare da bawan shi fa innal abda taratan yu'na bihi al mu'abbad wani lokacin bawa akan nufe shi da nufin al mu'abbad wanda aka hore shi fa ya ummul khalq kama qala kama fi qawlihi kaga to in aka ce al mu'abbad ko anan ba bawa bawa bawa mewa mai gidan shi aiki ba almu'abbar kawai wanda aka hore don haka dukkan mu horarru ne da gwargwadon ayyukan da Allah ya samu muke yi sai ce kama fi qauli kamar yadda Allah yake cewa in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda wanda dukke san mai da ƙasa zai zo wurin Allah ne a matsayin bawa wataratan yu'na bihi al ibadu fayakhussu wani lokacin kuma ana nufin bawa bawa mai bauta in haka sai zama an keɓe ma'anar tana tsayawa ne akan bawa kawai sun yakhtalifuna to sa'annan sai kuma su saba faman kana a'abad haka ne faman kana a'abada ilman wahalan wanda ya zama ya fi ainihin bauta a ilmance da kuma a halin bautar kanat ibadatuhu akmal to bautar shi sai ta zama ainihin tafi cika fakanatil idafatu fi haqqihi akmal to sai zama danganta bautar zuwa gare shi tafi tabbatar da cikakkiyar bautar ma'a annaha haqiqatun fi jami'il mawadi' tare da cewa ita bautar tana nan a dukkan wurare kowa ma bawa ne amma kuma wanda bautar shi tafi yawa tafi inganci sai a fi tabbatar da ita gare shi malam yace wa mithlu hadhihi al-alfaz kaga irin wa'in na'am kanat ubudiyatuhu akmala na'am ibadar shi sai ta fi cika wa mithlu hadhihi al-alfaz yusammiha ba'd an-nas mushakkika litashkik al-mustami' fiha irin waɗannan lafuzza ma'a ma'a dinnan ko to wasu daga cikin mutane suna ainihin kiransu al-mushakkika lafuzzan da ke sanya ainihin shakka litashkikil mustami'i fiha saboda yadda mai sauraron su yakan ainihin shiga cikin shakka ko kun fahimta jama'a gashi nan ya dan yi wani ta'aliki ne kawai dan ya fassara me ake nufi da ainihin Allah mushakkika din hal hiya min qibal al asma'il mutawati'a aw min qibali al mushtarika fi al lafzi faqat shin waɗannan irin kalmomi na ma'a suna daga cikin lafuzza ne waɗanda suna dacewa ne kawai a wuri guda ko kuwa suna daga cikin kalmomin da suna iya tarayya a ainihin wato lafazi kadai wal muhaqqiquna amma su ƙwararrun malamai ya'lamuna annaha laysat kharijatan an jinsil mutawati'a su ƙwararrun malamai sun san cewa irin waɗannan kalmomin ba su fita daga jinsin kalmomin da suke iya a faɗe su a nan kuma a samu sun dace da wancan wurin if domin kuwa wazi'ul lugha innama wada al-lafza bi iza'il qadr al-mushtarik shi wanda di yake amfani da kalma ta larabci ya aje ta a wuri kaza yana ɗaukar lafazi ne ya aje shi da gwargwadon alaƙa shi da wurin kawai da gwargwadon alaka shi da wurin kun ji mun sake dawa magana mu ta dazu dan haka in ka zo fassara shi ko ka fassara wannan din da gwargwadon alaka shi da wurin karka wuce nan kana wucewa to yanzu ka tashi daga fassara wannan wuri ka koma kana fassara wannan kalmar to sai karatun sai sauya daga abin da yake ko kun fahimta jama'a sai kuma malam ya ci gaba da cewa wa in kanat naw'an mukhtassan min al-muwata'a ko da kuwa ita wannan kalma ta kasance wani nau'i ne da akan iya keɓance wani nau'i daga cikin nau'ukan da ke dacewa da wata ma'anar fala ba'asa bi takhsisiha bi lafzin to sai zama babu laifi da a keɓance wannan wurin da wannan lafazin ku duba don yanzu an shiga cikin ka'ida ne ban son ku rude da yawa kawai ku fahimci abin da malam ke cewa kalmar ma'a tana da ma'anoni da dama amma shi wanda ya aje ta a wuri kaza to ya san daga cikin ma'anonin da dama da take da su ya aje ta ne don ta biya bukatar wannan wurin amma wannan baya hana ya zama kuma ko a kusa ko a nesa ta zama tana da wata alaka da sauran wasu ma'anonin amma dai meye makasudin shi na aje ta a nan to kenan duk sanda ka zo ka dubi wata kalma to kar ka dube ta a matsayin ma'anar da take da shi mai faɗi ko kuma kar ka zo fassara ta ka ce sai dai ma'anarta tana ɗaukar ma'anoni da dama duk wanda ka bata yayi akwai wanda za a bata ba za ta karba ba kenan dole a dubi to yanzu da ta zo a wannan wurin da wacce ma'anar take bu sai a fassara ta naka fassara ta sai a ce to ya isar amma kuma sai a nuna a fakaice akwai alakar kalmar anan ina son mu dauko mu aje wannan mu dauko misalin da ne muku a dazu da aka ce hadisul awal aka ce awal ma'anar shi bunsurai a larabci jam'i ne na wa'alu shine bunsurin da ke kan dutse to yanzu kaga asali amma ba wannan ne larabawa suke nufi ba sai dan ana nufin waɗanda suka fi kowa ɗaukaka a gari to dutsen garin ya fi kowa ɗaukaka to shi kuma dutsen ga wasu dabbobi na rayuwa a kan shi to sai ake kiran irin wannan bunsuru wa'alu madaukakin da ke rayuwa akan madaukaka to yanzu kaga wannan ma'ana ce ta lugha amma kawai abin da ake nufi da awal sune manyan gari manyan gari kawai ake nufi to idan ka fahimci manyan gari ake nufi sai ka ce to kenan me ya alakanta aka faɗi kalmar da awal saboda su ma bunsurai su ne manyan gari in an dube su a haka ana nufin su ne ke kololuwa tare da ba shugabanci suke a wurin ba amma Allah sai ya aje su a wurin to sai dan adam sai ya dubi alakar waɗancan da ke shugabancin jama'a su ne a sama kenan sun yi kama da alakar waɗancan da ke saman gari kaga kenan tare da cewa kalmar wa'alu tana da ma'anarta ta musamman amma tana da wata alaka da kuma ashrafu su ne maɗaukakan gari to haka kalmar ma'a takan zo wuri kaza tana nufin kaza amma an ka dube ta kuma ko za ka ɗauke ta ka kai ta wani wurin sai ka ga tana ɗaukar wata alaka wadda za su iya tarayya amma sai a ce a wannan wurin ba haka ake nufi ba yanzu da kai da ɗan ajinku kuna zaune a manna da juna sai ka ce ana ajilisu ma'ahu ina zaune tare da shi yanzu wannan ma'iyya din ma'iyya ce zatiyya haka ne sai wani ya bugo maka waya sai ce na samu labarin kana aiki a ma'aikata kaza da gaske ne sai ka ce eh sai ce ashe kuna tare da dan uwana kenan sai ka ce a dan uwanka eh wane wane sai ce ai kwarai da gaske muna tare da shi amma a yanzu da kuke magana a waya kuna tare ne ba kuna tare bane to yanzu kaga a nan kuma wacce irin ma'iyya ce ba ilmiya bace ma'iyya ce ta muwafa'a shine kun dace a wuri guda kun dace a wuri guda kana aiki a inda yana aiki ma'iyya kenan yanzu me ya hada ku ma'aikata kana gidan gaba a mota ko kana tarago na farko a jirgin ƙasa wanda yana tarago na biyar sai aka yi maka waya shi ma aka yi mishi waya sai ka ce kuna tare a cikin jirgi wace irin ma'iyya ce ma'iyya ce wannan zatiya ma'iyya ce ilmiya ma'iyya ce wace iri muwafa'iyya kawai ya yi daidai da kana cikin jirgin shi ma yana cikin jirgin ta yiwu ba ka sani ba ce a wanne jirgi kake ka ce gani nan jirgin gusau zuwa ƙauren na moda yanzu karfe goma na safe sai ce to ai wane ma yana cikin wannan jirgin yanzu ya baka san shi ba ashe ma'iyyar da aka ce ba ma'iyya ce ilmiya ba kenan ba ma'iyya ce zatiya ba ma'iyya ce ta muwafa'a to amma kaga in ka dubi dukkan ma'anonin ma'iyya a fakaice za su iya bayuwa zuwa ga abu daya amma kuma in aka zo kowanne akwai inda yake komawa ko shine duk wannan maganganun kawai da ibnu taymiya yake yi an fahimta jama'a to ga karatu ya karatu amma dai ibnu taymiya har yanzu yana magana dangane da wannan ainihin ma'iyya wadda bari mu dan karasa don yan mintuna ne kaɗan kawai yake cewa wa man alima annal ma'iyya tudafu ila kulli nau'in min anwa'il makhluqat wanda di ya gano cewa ita ma'iyya ana danganta ta ga kowane nau'i daga cikin nau'ukan halitta ka idafatin rububiyya masalan kamar danganta rububiyya an gane cewa Allah ke renon kowa wa annan listiwa a alashai ilaisa illa lil'arsh haka ne kuma ka gano cewa daidaituwa akan wani abu laisa illa lil'arsh ba ta tabbata akan komai sai dai saman al'arshi me yasa saboda kowace halitta tana kasan al'arshi to al'arshi ke saman kowace halitta to shi kuma Allah yana saman al'arshi kaga kenan Allah baya saman komai sai me sai al'arshi don ba abin da yake sama da al'arshi wa anna Allah yusafu bil uluwi wal fawqiyyati al haqiqa haqiqiyya kuma cewa ana siffanta Allah da uluwi daukaka wal fawqiyya da kuma cewa Allah yana sama al haqiqiyya sama din ta gaske wala yusafu bis suful ba a siffanta Allah da cewa yana ƙasa wala bitahatiya kuma ba a siffanta Allah da cewa a ƙasan yana ƙarƙashin ƙasa ƙattu da ɗai ba a yi wa Allah wannan siffar la hakikatan wala majazan ko a hakika ko a majazi ko da baki ba a taɓa cewa Allah na ƙasa ba ko da majazi ko da tunani ba wanda ya taɓa tunanin zatin Allah yana ƙasa to duk wanda ya gane haka alima annal qur'ana ala ma huwa alaihi min ghairi tahrifin to qur'ani yana nan kamar yadda ya faɗi Allah yana saman al'arshi ba tare da wata sauyawa ba tunda dai an yadda al'arshi ita ke saman komai to kuma Allah yana saman al'arshi sannan kuma kowa bai taɓa cewa Allah na ƙasa ko Allah na ƙasan ƙasa ba to ashe abinda alqur'ani ya faɗi kawai a tsaya akan shi ka ai wani ta'awili ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه sannan kuma wanda di ya rudi cewa dan an ce Allah na sama wai yana nufin sama din ta kewaye Allah wai saman ita ke dauke da Allah fa huwa kazibun to ai makaryaci ne in naqalahu an ghairihi in ma ya ce ya ciro daga wani shi ne ƙarya ne ba wanda ya taba faɗin haka wa dallun kuma batacce ne in taqadahu fi rabbi in ya kudurci haka game da Allah da ake cewa Allah na sama jama'a ba ana nufin saman ce ke dauke da shi ba ba ana nufin kamar yadda yanzu mu nan kana ganin sama in te nisa tana kewaye ka ko duniya na kewaye ka ba haka ake nufi ba yana wani wuri ne wanda babu wata halitta wadda ke kewaye da shi ko take ɗauke da shi yaya ike shi ya san yadda yake a wurin amma dai abin da za ka ce in ka ce akan wata halitta yake zaune ko wata halitta ta ritsa shi dama da hagu ko makamantan haka sai a ce kafin ya yi halitta kuma fa ko kun fahimta jama'a don haka in mutum ya kudurce cewa ai ubangiji da aka ce yana sama sama ke kewaye da shi ita take dauke da shi to wannan ainihin mutum ya bata a cikin aqida shi wa ma sami'ina ahadan yafhamuhu min al-lafz ba wanda muka taba jin wani ya fahimci alqur'ani daga wannan lafazin wala ra'ayna ahadan naqalahu an ahadin ba mu taba ganin wani ya ciro wannan fatawar daga wani ba walau su ila walau su ila sa'irul muslimina da za a tambayi sauran musulmi hal tafhamuna min qaulillahi ta'ala wa rasulihi anna allaha fi sama anna samaa tahtawihi je ka tambayi sauran musulmi tahwihi da ka tambayi sauran musulmi ka ce da su shin da aka ce Allah a sama yake kai kana fahimta anna sama'a tahwihi kana fahimta cewa sama ke dauke da Allah sama ke kewaye da shi labadara kullu ahadin minhum ila an yaqula da zaka ji cikin gaggawa kowane musulmi ya ce maka hadha shay'un la'allahu lam yakhtur bi balina wannan abu ma mu ba mu taba tunanin shi ba gaskiya duk wanda yake ya yadda Allah a sama yake ya ce yake kana nufin Allah yana zaune a kan sama kenan sama ke dauke ne saka ji ya ce kai ni ba ma taba tunanin wannan tunanin ba bai taba zuwa mun wato kenan duk wanda yadda Allah a sama yake ya yadda Allah yana sama da halittu ne kawai to ga kasa da ya kare gashi kuma an dauko karatu amma dai zamu tashi inda yace wa idza kana al-amru hakaza fa min at-takallufi an yaj'ala zahiran lafzi shay'an muhalan la yafhamuhu an-nasu minhu thumma yuridu an yata'awwalahu gashi nan Allah madaukakin sarki ya taimaka wa alaikum salam wa a makon da ya gabata akwai na'am tarihi da shi profesa tuwaiti ne dangane da hadisin kabura zai eh ina ne a shafi na nawa
dari da 400 casa'in da bakwai casa'in da bakwai eh sai ka ce hadisin bukari da musulmi ne suka rubuto shi na'am amma a can baya kuma eh, a shafi na ɗari biyu da casa'in da tara na'am kamar yadda shi malamin ya yi ta aliki hadisin bai tabbata ba kamar yadda ya rubuta
to a shafi na 200 da nawa casa'in da tara eh hadisin Abu Razin na'am ina jin ko na yi kuskuren karanto fakaran ne 299 na'am
mhm eh wato mun karanto ta'aliƙin hadisin sabit ne na biyu wanda hadisin razin din abu razin din shine na bakwai gashi a ƙasa nassul hadisi kama wara da an abi razin kun san ba nan muka karanta ba na tuna kwarai da gaske kuskuren da ya faru kenan to ai wannan ya kamata ka tuna mana ne muna karatun dan a gyara dan haka za a gyara mako mai zuwa insha Allah kwarai da gaske na'am na'am eh dukkan magana da wani sahabi ya ko wani malami sai aka ga cewa magana tana daukar ma'anoni irin waɗanda suke keɓantuwa mutum ba zai iya tunanin faɗinsu da ijtihadi ba to abin da yake daidai kawai shine sai ainihin a ce wannan magana magana ce ba ba ta ijtihadi ba ba ta ra'ayi ba ce magana ce wadda ya samo ta imma kai tsaye daga annabi amma sai juya ta yi amfani da lafazin ko kuma a ce fahimtar shi ce yayi kuma fahimtar tafi karfin a ce kawai mujarradin fahimta ce bare da gaske yana magana hadisin mu'azu ne jama'a Allah ya taimaka na'am rashin inganta shi eh eh ai mun karanto ne a baya shi yasa ne ta ishara mun yi takhrijin shi ne a baya a can inda shi professor din ya abin wato gaskiyar lamari abin da ya faru shi hadisin kowace hanya ka duba tana da matsala mai zaman kanta shi ibn taymiya da ya ga yawan hanyoyin to sai ya dubi cewa to ai wannan zai iya irtika'i zuwa ga hasan to sa'an nan ba haka ba kadai akwai wata hanyar da ya kokarin jayayya da Bukhari akan mutumin da Bukhari ya raunata shi ita ce ma tafi daure mai gindi ya karfafa hadisin da ita sai ce idan dukkan hanyoyin ana tuhuma waɗanda suka ruwaito wannan hanyar da wane da Bukhari ya ce kaza game da wane wannan magana da Bukhari ya faɗi ba haka bace to in ya tabbata magana da ya inkarinta daga Bukhari ba haka bace to kenan wannan mutum ya koma ya zama salihul hadith to in ya zama salihul hadith fayu'dadu bituruq al-ukhra to sai dai kuma as-su'alu alladhi yatrahu nafsuhu kama yuqal هل الطرق الأخرى خالية عن العلة القائمة بنفسها لا hanyoyin da kake iya karfafar wata hanya mai dama su ma sai sun zama mai dama dama amma in kowace ɗaya daga ciki ta zama matacciya ce da kanta misali wannan munkar wannan wahin wannan da'ifun jiddan to sai aka samu na hudu sai zama salih to in ma har za ka yi aiki da wannan hadisin sai dai ka ce fahuwa salihul isnad ko jayyidul isnad ko la ba'asa bi sanadi amma da zaran ka ce fayu'dadu bi ghairihi min kaza sai ka ka ɗaya daga cikin waɗancan to kuma ka kashe wannan idan ka ne yake ciwo tozali ya kamata ka sa sai ka je ka ɗauko ruwan batir sai ka ɗiga kaga akwai matsala gaba ɗayan idan ya mutu dan abin da da ake da shi ba za a samu ba shine yanzu wannan salih din in ka ɗauko wancan munkarin sai a ce a yo ba ma mutumin arziki ne irin shi ba munkari ne ya goyi bayan shi ma'ana dalili ne wato mutum ne ake shakkar to kai kana da amana ko baka da amana sai ce eh aje a tambaiwa ne da aka kirawa nan sai aka ga katafaren mace amana ne ko kun fahimta jama'a shine kaddamar da wani littafi haka da wani dan boko ne babba a kasan nan sai yake zuwa an rubuta littafi ne an faɗi ƙarirai akan wani katon macuci wani katon macuci ne yanzu yana kan gwamnati sai aka rubuta littafi ana yaban shi yana rike da wata hukuma ne sai aka kira wani dan boko ya zo ya yi jawabi a wurin to amma kuma wanda zai kaddamar da littafin ya ƙara wa wannan yabon shi kuma wani katafaren kura ne a cikin cuta sai shi wancan dan boko ya ce to dalili ne akan maganganun da aka faɗi a littafin game da wannan ƙarya ne tunda dai wane ne zai tazkiyar maganganun shine ilimin hadisi ne ilimi ne na jarh wa ta'dil za mu saurara anan jama'a insha Allah muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillah Allah ya taimaka